محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل قرأتنا مختصر الأخضري اليوم إن شاء الله نعم تاجكا عندما لم تشي ومن جعل فكره هذا ما سبي أن هذا نقول طيب ya ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri duniya wanda tunaninsa ya yawo kaɗan cikin al'amuran duniya in an ce jala shine abu zagaya ya yawo ya kewaya fi umuri duniya cikin lamuran duniya kai manta muna magana ne akan sallah idan mutum yana sallah sai tunanin zuci ya zo masa tunanin zuci kuma mai alaka da harkar duniya ya tafi cikin harkar duniya yana tunanin ya kaza ya kaza ya kaza ina fita nan zan je muna da alkawari da wani zan karbi kaza zan karbi kaza ko an masa alkawarin wata kyauta ya kasa tsayawa daidai a sallah yana ta tunaninta ko wani abu dai da zai haɗu da shi na duniya ya harkar kasuwa ya harkar kaza duk waɗannan irin abubuwa to in ya zama kalilan kaɗan ne tunanin ba ya yi istimrari ya wuce har ma mutum ya manta me yake ba sai ce na ƙasa sawabuhu to ladansa na sallah ya ragu ladan sallah ya ragu walam tabtul salatuhu amma sallarsa bata baci ba da haka kake nan akwai bukatar a natsuri guda a yi tunani cewa a gaban ubangiji ake kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa innal musalli yunaji rabbahu shi ne sallah yana ganawa ne da ubangijinsa idan ku mutum yana ganawa da ubangiji ya kamata ya zama hankalinsa baki ɗaya da tunaninsa a gaban ubangiji yake kalmomin da yake faɗa har akwai musaye da suke da ubangiji kamar da ya faɗa mana a cikin fi annabi sallallahu alaihi wasallam mana a hadisin wannan da ya faɗi wannan magana cewa idan bawan Allah yake alhamdulillahi rabbil alamin Allah madauki zai mai masa amsa cewa bawa na ya yaba mini ya gode mini haka nan in yace ar-rahmanir rahim shi ma da amsa da zai bashi maliki yawmiddin da amsa da zai bashi har yanzu ce iyaka na abu da iyaka na sai ce wannan roƙo ne da bawa na ya kuma fala kuma sa'ada har zuwa ƙarshen hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama kamar da al-Imam Muslim ya rubuta wannan hadisi kaga tun da yake akwai magana da amsarta da magana da amsarta lalle ya kamata ya zama hankalin mutum a lokacin da yake magana da ubangiji ya zama shi din ne kawai a zuciyarsa ya kakkabe komai na duniya da da tunaninsa mun sha magana akan muhimmancin wannan matsala da kuma cewa malamai sun yi maganganu da yawa a kanta babban abu dai shine baya bata sallah amma kuma yana rage wa abin ladanta in ya zama a kan harkar duniya mutum yake tunanin daga farkon su har ƙarshe akwai abubuwa da tilas ne ka samu mutum in yana sallah sukan zo masa musamman saboda shine lokaci na natsuwa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa akwai wani shaidani cikin aljanu zuriyar iblis sunansa khinzab khinzabu haka yake sunansa kamar da zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari yace shi aikin sa sai mutum ya shiga sallah zai kawo masa wasu wasu shi hidimar da yake kenan ga wato harkar su ta fatar da mutane in mutum yana cikin sallah sai zo jefa masa wasu wasu ya ce ka tuno kaza mai ka tuno kaza shi yasa har idan mutum ya manta wani abu kowa daga cikin mu nan ba zai kasa yin wannan abu ko ya same shi wata ran a rayuwarsa ba za ga za ka manta wani abu ka rasa inda yake ka neme shi sama da ƙasa ka rasa kana zuwa ka shiga sallah sai ka ka tuno shi akan yi wannan da yawa ko ba ka mai yau to wannan saboda ka samu nutsuwa ka tsaya gaban ubangiji su kan zabu kuma sai su zo su matso su taimaka wa abin da ke so su taimaka su nisanta ka daga sallah to daga irin wannan kuma sai su tuna maka wannan shi yasa in mutum wani abu ma zai yi ya tuno wani abu na addini ko alakarsa da ubangiji harkar lahira yadda zai tuba wannan ya fi masa sauki ya zama ba abin duniya ya yi tunani ba sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa idan yana sallah har yakan tsara misali ana cikin shirin yaki yakan tsara sojoji a cikin sallarsa maimakon ya bar zuciyarsa ta tafi harkar duniya in irin wannan tunanin ya zo to a zuciyarsa an yana cikin sallah ya fi jin natsuwa har ya kan sa cewa to da wani da wani su ne a gaba da wani da wani a gefen dama da wani da wani a gefen hagu bayan kuma su wani da wani yace yakan yi wannan a cikin sallah yana yin sallama daga sallah sai ya biya wa mutane don haka saboda wannan dan mu fahimci cewa shi tunanin zuci da wahala mutum ya fita daga gare shi yauwa zai wahala to amma abin da za ka yi kokari ka yi shine ka mai da shi gefen addini kada ya zama a gefen abin duniya in ya zama a gefen abin duniya to zai rage maka lada duk da sallah cewa bata ɓaci ba da fatan mun fahimci sai ce wa man da fa'al mashiya baina yadayhi wa man da fa'al mashi baina yadayhi wanda ya ture wanda ke wucewa ta gabansa kana sallah sai wani ya zo zai wuce dab da gabanka sai ka sa hannu ka ture shi aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko kuma mutum yayi sujada akan gefen goshinsa ba tsakiyar goshin ba ya dan karkata kai kaɗan haka aw sajada ala tayyatin ko kuma yayi sujada akan nabi daya aw tayyatayn ko nabi biyu min imamatihi na rawaninsa kana da rawani da ka zo sujada sai ya zama rawanin ya matso har goshi nabi daya biyu ya zama har akan ka kai wannan wato sujada da kai duk waɗannan abubuwan guda uku da ya faɗa sai ce fala shay a alaihi ba komai a kansa da wanne da wanne da ture mutum zai wuce ta gaban ka ma'ana ka sa hannu ka kau da shi kaga kamar kayi wani aiki ne kana cikin sallah to tun da garin dama ka tsare shi ne daga kada ya ketara maka sallar ka domin ketara sallah ba daidai bane yau musamman idan mutum yana da sutura kuma tana kusa da shi mutum ya zo ya shiga tsakaninka da sutura to ka tura shi ka kau da shi amma ba faɗa za a yi ba yau sa hannu za ka yi ka kangare shi daga shigewa ta gaban ka yau wasu suna ɗaukar abin kamar faɗa sai da sun an gije mutum ya kamar zai faɗi ba haka ake yi ana sallah ba a mugunta ba a kawo niyya ta cutar da mutum amma dai ka sa hannu yadda za ka canza masa hanya da Allah bai gani bane sai kauce sai koma akwai irin wani abu na faruwa da yake buƙatar tambihi akai me muddar ko faɗin tsawon da za ka iya wucewa ta gaban mai sallah malamai suna cewa a daidai inda zai sa goshinsa wato a gabansa gun sujada kenan to duk abin da ba wannan ba in kana dan nesa da shi za ka iya wucewa ko da bai sa sutura ba yau wani za ka ga misali yana matsawa har sai ya dole zagayewa misali yanzu za ka samu lokaci mutum yana so ya fita ta wannan kofa ga wani yana sallah a nan ba laifi ka fita saboda tsakaninka da shi akwai gun sujadarsa daban kuma bai sa sutura ba dama hukuncin shine in ya sa sutura in ya sa sutura to ko ne tsakaninsa da suturan nan bai halatta ka bi ta gabansa amma in ba sutura shi bai sa ba mutan sutura dai ka samu wani abu ka sa a gabanka to sai ka duba abin da yake tsakaninsa da inda zai sa sujada to ta gaban zaka je wuce ya fata mun fahimci abu abu ba tsanani sosai to na gaba shine mutum ya sa goshinsa rabi akan wato kasa lokacin da zai sujada wannan shi ma ba komai amma dama ana zancen mutum ko wani hali ne ya same shi yayi haka din ba waye da gangan ba asali yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sujada sa shine yumakkinu jabhatahu yana tabbatar da goshinsa a ƙasa shine tamkini wato ya dora shi sosai fadin gaban goshin ya zama duka ya taba ƙasa haka hancinsa shi ma ya zama ya taba ƙasa tafukansa duka su taba ƙasa kafafunsa su taba ƙasa da gwiwoyi yawa waɗannan wurare guda takwas su ne suke ake tabbatar da cewa sun taba ƙasa a wajen sujada ko kuma mutum ya sujada akan wani gefe na rawaninsa ya tafi waɗannan babu wani abu a kansa ina fata mun fahimci wannan so mu tsaya haka sai mu tashi wala shay a alaihi wala shay a fi ghalabatil qayyi ko yau to Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani kuma Allah ya ba mu ikon aiki da ilimin namu Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali tambaya ne na'am alaikum salam نعم ba a yi ai bai sujada a ƙasa ba ke mutum baya haɗa tafukan hannayensa wuri guda ya sujada a kan hannayen ba a yi yau hannaye buɗe su ake a sujadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana buɗe tsakanin hammatarsa sosai yauwa ya buɗa ya sa su a gefe sosai sai sa botinsa a ƙasa amma ba haɗa su ake wuri guda ba وعليكم السلام نعم ya kamata ya zama ba da takalmi ba wani abu dai mai tsafta mai kima ma takalmi akwai kazanta da Allah a jiki kuma ka ga takalmi ya ba shigo da shi masallaci sai dai a waje ne eh ba matsala in dai a waje ne kuma ya kai abin nan ma'ana yadda zai iya yi wa mutum sutura din ba damuwa yau yana da muhimmanci dai mutane mu rika lura da maganar sutura din nan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka samu wuri zaka yi sallah kai kokari ka samu inda wani ba zai wuce ta gaban ka yauwa a ko me ko da hular ka ce ko wani rawani ka cire shi ka sa shi a gaban ka yana da muhimmanci saboda kada wani ya ketara maka sallah din ko idan masallaci ne ka samu tsakanin sariya yin wannan ginshikin masallaci sai ka samu ka yi a nan saboda kada wani ne ya zo ya ketara maka Allah ka na wasu ne masu malamacin magana cewa in ba komai ka sa ko sanda ko kuma ka zana kasa haka wani sai kada wani ya wuce can yau kaga wannan nuna maka muhimmancin abu ba wai haka abin wasa ba na alaikum salam eh gwargwadon sirrin doki yau majinginan nan ya karama duk abin da ya kai abin nan tsawon sa ya kai wannan ko fadin sa to ya isa yau in ma kuma ka samu bokiti ne in ma menene duk ko me ne amma kar ka sa abin kuma da zai ka dauke ma hankali yawwa abin da ke akwai hotuna a jiki ko rubutun wani abu kana sallah kana karanta wani rubutun duk ba a yi da shi ka samu abin da ba komai a jikinsa ba zai dauke maka hankali a lokacin sallah ba الله سامو داش صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا سامنا البركه على يوم الحجه لا تمكين وكان الامر من da abin da muka sa a gaban na alheri Allah ya iya mana shi da abin da yake cin karan mu na shari Allah ya kaɗe shi Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu da abin damuwa Allah kawar mana shi Allah sun Allah ya ba mu haɗin kai da son junan mu Allah ya tarbiyyantar da 'ya'yanmu ya ba mu kuma ikon tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci Allah kaɗe musu duk abin da zai sa su cikin waɗanda ba a so Allah maɗauki ya kula mana da su ya ba su ilimi mai amfani da za a yi alfahari da shi wa akhiru da awana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin